الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشي قبدا كراتو نأصول السنة واللفر الإمام أحمد ابن حنبل أو أن ندرس نام نشابيو don ba manta ba muna cikin shafi na takwas inda mala ya ce man taraka salata faƙaɗe ka fara to za a yi magana akan wato hukuncin wanda ya bar sallah kaga da yana yi kenan daga baya ne ya samu matsala sai ya daina yi to mala ya ce man taraka salata duk wanda aka same shi ya bar sallah faƙade ka fara haƙiƙa wannan ya kafurta waman taraka salata wanda ya bar sallah faƙade ka fara wa laysa min al'amali shay'un malai ce duk ayyuka gaba ɗaya aikin da ake da gaba ba aikin da ya shafi zuciya ba to babu wani abu da ake kira al'amalu wanda tarkuhu kufran wanda malamai suka ce barinsa kafirci ne illa sala sai sallah ita ɗaya ke da wannan daraja a mafi yawan abubuwan da zaka ga an kawo na kafurci to abu ne wanda yake da alaka da zuciya ba aiki ba amma in dai aiki ne da gabai to sallah ita ɗake take da wannan miza take da wannan daraja za a ce in mutum bai yi ta ba ya bar musulunci amma da sauran abubuwa zaka ga akwai maganganu a kai kamar in bai ba da zakka ba bai je aikin hajji ba bai yi azumin ramadan ba eh to za ka ga wannan magabata ba su cika kafurta mutum kai tsaye ba sai in yayi inkari amma ita sallah ko da ya yadda addini ce amma ya ƙi to ya kafurta shi ne ce man taraka fa huwa kafirun duk wanda ya bar sallah kafiri ne wa qad ahallallahu qatalahu kuma Allah ya halatta ma alƙali kashe shi akwai alƙali na musulunci ya sa takobi ya sare mai wuya halat ne a kashe shi to me amfaninsa kaga ba da amfani to malamai sun yi saɓani a kan shi barin sallah ɗin a wasu kamar shi al'imamu ahmad da sauran waɗanda suka bi ta farkinsa ce inda mutum ya bar sallah ko da ta kasulan ne kasala kawai ta sa ya bar sallah mafi yawan matasan mu a yanzu taurin imamu malik kafiri ne kuma wannan shine mafi yawan abin da aka nakalto daga magabata kuma shine abin da zahirin nusus na hadisai suke tabbatarwa kamar hadisu jabir radiyallahu anhu cewa abin da a tsakaninmu da kafirai alkawalin da ke tsakaninmu da su shine sallah wanda ya tsaye da ita to ya tsayar da musulunci wanda ya barta kuma ya kafurta to sai suka shi al'imamu ahmad sai suka yi amfani da zahirin wannan nusus sai suke kafirta wanda bai yinta haka kuma sharaɗin da allah ya sa ka kalli mutum ka kira shi ɗan uwa a addini to tsayar da sallah na ciki kamar faɗin allah ta'ala fa'in tabu wa a salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fi dini to kaga Allah ya ambaci zakka ya ambaci tuba sannan ya ambaci tsayar da sallah to daga wannan sai suka ce kenan wanda baya sallah ba dan uwanka bane na addini bai cikin yan uwanka na na addini da zaka lissafa a cikin matsayin yan uwanka to amma irin su al'imamu malik da waɗanda suka yi fahimtar su sun sun ce sai in yayi inkarinta idan mutum ya bar sallah saboda kasala ba don musun ita addini ba ce to wurin al'imamu malik wannan fasiki ne ba za a kafurta shi ba to amma dukkaninsu sun yi ittifaki cewa alƙali zai mai gargaɗi ya je ya sallah za a ba shi kwana uku ceto ka je ka yi sallah ce za a ba shi kwana uku ya tuba wasu kuma suka ce a a sallar da ake fuskanta ita alkali zai ce ya je ya yi idan bai yi ta ba larurinta ya fita muhtarinta ya fita larurinta ya fita to sun ce alkali ya kashe shi wasu sun ce a bashi kwana uku wasu sun ce a sallah ɗaya za a bashi kamar yanzu muna tunkarar magarib kila bai yi la'asar ba bai yi azahar ba sai a ce to ya yi sauri ya yi ya yi su in bai yi su ba rana ta faɗi to za a kashe shi to idan an kashe shi wurin shi al'imamu ahmad an kashe shi ne a matsayin kafiri ba a yi mai wanka ba a same likafani ba a kai shi makabartar musulmi ko ba a gadonsa amma wurin shi al'imamu malik ya ce a'a musulmi ne eh amma dai ya mutu akan kuskure Allah ya ga dama shi ya fi masa in bai ga dama kuma ya masa azaba to wannan shine sabanin da su malamai suka yi eh kuma shi wannan fahimta ta al-Imam Ahmad shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim suka rinjayar idan jumhur na malamai to ba sa tafsiri ba sa cewa dole sai ya yi inkari ba sa faɗa sannan sai suka yi saɓani mi ake kira barin sallah yaushe ne mutum zai bar sallah a kira shi tariku salati to sai shi ma suka yi saɓani wasu suka ce in ya bar sallah biyar sallayi ne kenan duk mutumin da aka yi da aka kwana bai yi sallah ba to shi ake magana wannan hukunci a kansa a wurin wasu malamai wasu ka ce wanda ya bar sallah hudu wasu ka ce wanda ya bar sallah uku wasu ka ce wanda ya bar sallah biyu wasu ka ce wanda ya bar sallah daya eh sallah ɗaya in mutum ya bari to shi kenan sunansa tarikus salati ba wancan taruku salati na bahaushe ba mai hada magariba da isha'i a zahar da la'asar wannan ba taruku salati ake kiransa ba eh an fahimci wannan go yawwa taruku salati da ma'anarsa ta larabci shine wanda bai sallah ba to saboda haka shi al'imamu ahmad yana cikin masu ra'ayin sallah ɗaya in mutum ya barta to kharaja anil islam kuma hatta su al'allamatu ibn baz su a shaihu usaimin su a shaihu mukubil ibn hadi alwadi rahmatullahi alaihim duk abinda suka tafi a kansa kenan to ibn al-qayyim yana da wani littafi mai suna as-salah wanda kuma ya yi wannan bayani a littafinsa zadul ma'adi cewa idan har an kai shi gaban alkali aka ce ya yi sallah ya tuba ya je ya sallah kamin darurin wannan sallar da ake fuskanta ya fita ko kuma an ba shi kwana uku ya ƙi ya yi to ba sai ya ce bai yadda sallah musulunci ba ce karina ta tabbatar da aurensa sallah ba addini ba ce don ba wanda za a ce in ba ka yi kaza ba kuma abin nan addini ne za a kashe ka kuma ya ƙi ya zaɓi kisa kuma a cewa yana kallon wannan abin addini zai yi wahala to shi yasa ra'ayinsu ya fi ƙarfi ra'ayinsu al'imamu malik wanda hatta a shekul albani ya karkata akan wannan ra'ayi cewa a sai in yayi inkari to ba shine fahimta mai karfi ba in dai har alkali ya mai barazana wani kai sallah fa in ba kai ba za a kashe ka aka jaddada masa kuma ya ƙi to wannan ba musulmi ba ne ba sai ya buɗe baki ya ce ban yadda sallah addini ba ce rashin yin da zaɓen a kashe shi to ya tabbatar da cewa sallah a wurinsa ba addini ba ce bai yarda da ita ba da ya yadda da ita zai zaɓi me zai zaɓi ya yi don ya rami eh arne ne shi abin da ake me fasarar kafara ko kafirun arne ya yi ko shi ne abin da ake magana a kai to amma in ba a kai mutum gaban alkali ba to sai dai a kalle shi a matsayin fasiki an gane a yi masa nasiha in ya gyara to in bai gyara ba sai a kai shi gaban alkali kina yanzu in muka samu saurayi bai sallah to hukuncin da za a yi masa kenan an gane ko? yauwa ko kuma bai cika sallah irin abin da matasa ke matasa hausa sai ga mutum sai ya aure sannan yake cika sallah eh bai asuba bai sallah isha'i na'am mm na'am eh mm mm eh to sai a bincika in ya koma gida yana yi shi ɗai eh zai iya yiwa za a waɗanda ba sa sallah cikin mutane in sun dawo gida suna yi to su kuma nasu hukunci daban nasu hukunci daban su hukuncin su rashin halartar sallar jami'i ne to shi ma wannan matsala ce ta saɓani shi wanda ya ƙi zuwa masallaci da gangan ya yi sallah ya yi ta a gida in ya yi ta yi ko ba ta yi ba to zance mafi inganci ta yi amma dai ya saba ma Allah yawo sai an bincika in mutum yana sallah ko da shi kaɗai ne to yana nan musulmi an gane? ba ya kawai da zarar baka ganin mutum masallaci sai ka ce ai kafara a tayi yana yin abusa a gida to yana nan musulmi amma mai zunubi mai laifi a mai nasiha ba wani ka dinka halartar sallam abin nan masallaci tare da liman saboda wajibi ne ga hadisai sun tabbata kan kaza da sauransu amma ba za a kafurta shi ba eh a wannan ra'ayi ne mai rauni eh bai da ƙarfi sosai inda ya yi ta yadda shari'a ta ce so ta yi tunda daga cikin dalilan da ke nuni kan haka riwayar cewa a sallah a cikin jam'i ta fifici sallar mutum ɗaya da daraja nawa 25 ko da bakwai to wannan ya nuna kenan akwai salatul fazzi akwai sallan mutum daya akwai sallah a cikin jami'i kuma hadisin ya nuna in mutum ya sallah shi dai inda ya yadda shari'a ta ce ayi ta yi kuma za a karba za a karbe ta ba matsala to wannan amma wannan ana maganar misali mutumin da ana da yaƙinin bai yi sallah din ba lokacin ta har ya fita bai yi ba eh yawwa to sannan sai magana kuma ta gaba shin wanda ya bar sallah da gangan lokacin ta ya wuce shi yana da damar ya rama ko bai da damar ya rama shi ma an yi saɓani su masu kafirta shi sun ce ba zancen ramawa sai dai tuba da istighfari saboda ya balle musulunci ne kuma yanzu ya sake dawowa sai dai ya ci gaba da istighfari Allah shi yafe masa kuma ya alkawalin ba zai kara ba wanda ya bar sallah da gangan kenan ba laifin ya fi karfin ramuwa don ko yayi ba za a amsa ba saboda Allah cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta suka ce Allah ya ce sallah an wajabta ta kuma an iyakance mata lokaci to in ka yi ta kamin wannan lokacin ba ta yi ba haka in ka yi ta bayan lokacinta ya wuce shi ma ba ta yi ba saboda haka ba zancen ramawa don ba ka da uzuri eh wasu kuma suka ce a zai rama eh amma ya hada da isi gifari da tuba da kankantar da kai ga Allah wala Allah ko Allah zai yafe masa shi ne mutum ya ƙi har lokacin ta ya fita misali a ce mutum bai je jima'a ba bai yi azahar ba kuma gashi yanzu rana ta faɗi kuma lafiyar salau ba bacci ya yi ba shi kenan shi ne a gangancin bai da wani uzuri na shara'a eh uzuri na shara'a ba uzuri na al'ada ba eh an gani a'a ya zan uzurin da shari'a ta baya shine kila ko mantawa yayi ko kuma a bacci yayi ko da ya tuna ko ya tashi daga bacci sai tuna ai bai je juma'a ba kuma ga rana ta faɗi eh to shi wannan kaga yana da uzuri shi an yadda ya rama dukkanin malamai sun haɗu kan cewa shi zai rama saboda ba ganganci yayi ba gama wanda kilin tare da shi ma kuke fira ka gan shi ma watakila yana chatin a waya ya hau facebook ya hau whatsapp ya hau tiktok da sauransu yana ta abubuwansa to kaga wannan da gangan ne ba sai ya buɗe baki ya ce ban yin sallah da gangan ba ana nufin ya zan shari'a ba ta ba shi uzuri ba ina ba ta gani to wadda shi ake magana su almuhimmu dai sallah a daina wasa da ita idan mutum na cikinmu yana wasa da sallah sai a fara yi masa nasiha in masallaci abu zuwa a yi masa nasiha an gani in kuma a wata yake yi wata baya yi shi ma a yi masa nasiha sai a yi masa nasiha in ya ƙijin nasiha to wannan kaga in kuna da dama ku kai shi kotu sai ku kai shi in ba ku da dama kuma sai ku ƙaurace masa ku daina mu'amala da shi a daina masa sallama in ya nemi aure ka a ba duk abin da ake na yan uwantaka na musulunci a rufe sai san da ya tuba wannan shine tsara addini to Allah ya ba mu ikon kiyayewa eh so kaga irin masu laɓewa ga aiki aiki yake yi sai ya yin sallah to wannan kaga duk hukuncin su masu barin sallah da gangan ne da a shari'a duk abin da kake to in lokacin sallah ya yi ka ajiye shi ka je ka yi sallah sai ka dawo ka abin nan musamman mata a gidaje so suna da wannan sakacin su ma mafi yawan mata za ka ga magariba da isha'i haɗewa suke yi a zahar da la'asar haka akwai waɗanda ma sallolin yinin gaba ɗaya me hujjar su wai suna can suna hidimar gida wannan hidima ta banza ce haba an mansura in ta mutu wata ta yi saboda haka ko ta aza tukunya to lokacin sallah ya yi to in babu mai kula da ita ta kashe wutan ta je ta yi sallah in ta dawo sai ta ci gaba kar ta ce sai ta ƙare sannan za ta je ta yi saboda allah zai iya karɓar ranta kamin ta ƙare ɗin to a wani hali take to matan mai yana da kyau mu koya musu wannan duk abin da kika ko ni nisa ki ji an yi kira to ki aji aje shi ki je ki bauta ma allah ana da kyau a sanar da su wannan da yawan mata taruku salatu suke yi taruku salati na bahaushe eh haɗe salloli suke yi sai su buye wani ya hujja su kawai hidiman gida abinci take share take wanki take renon yara waye mutu waye tashi wannan dalili ne ba hujja ba ne to Allah ya samu dace saboda haka ba a sallah sai lokaci yayi in an yi ta lokacin ta bai ba ta yi ba kamar yadda in ta wuce kuma aka yi ta shi ba ta yi ba nan za mu kwana insha Allah Allah ya ba mu ikon kiyayewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته